باب الإعراب إعرابه تغيير آخر الكلم تقدير لولا ظل عامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan darasi shine darasi na hudu a cikin wannan kasida mai albarka mai suna da addurratul mudiyya bi nazmi matn al-ajr rumiyya ta sharafuddin yahya al-amriti rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da 989 a wannan rana ta litinin 27 ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 da ya daidai da 17 ga watan 8 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 a a darasin da ya gabata darasi na uku kamin mu ci gaba akwai wani daga wani gari da ya saurari karatun cikin misalan da muke kawowa na alamomin fi'ili yake cewa inda yake cewa wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nifin ma'a taskini to cikin misalan da muka kawo na sinun duk da shi bai ambaci saufa ba saboda kila duba da auren malaman kufa da sinun da saufa duk abu ɗaya ne ba su da bambanci wannan shine mazhabar malaman kufa wurin albasariyun su suke rarrabewa tsakanin tsakaninsu su suke rarrabewa tsakaninsu su albasariyun sun tafi akan cewa saufa ma'anarta daban sinin ita ma ma'anarta daban abinda suka faɗa suka ce saufa lil amril ba'id in abu na nesa to shine za a sa mai saufa saufa azhabu zan tafi nan gaba da dan nisa kada amma sa azhaba suka ce ita ma'anarta lil qarib lokaci wanda yake kusa eh to gyaran da annan aka sinayi wancan darasin sai muka dauko muqamin saufa muka baiwa sinin muka ɗauko mukamin sinin muka baiwa saufa amma ra'ayi ne na malaman basara suke da wannan fahimta cewa saufa abin da yake nesa shine zaka ce saufa azhabu in yana nesa in kuma yana kusa sai ka ce sa azhabu idan lokacin ba nesa yake ba eh to wanda ya saurari wancan sai ya kokari ya saurari a wannan amma su malaman kufa sun ce duk ɗaya ne duka ana kawo su ne saboda al'amari wanda a kusa eh almutawakka wanda ba nesa yake ba ibn hisham al-ansari a littafin samugunin labib shi ya ma zaɓi wannan fahimta ta ra'ayin malaman kufa ya bar ma mazhabarsa ta mutanen basara eh to amma dai ra'ayin basara ɗin shi ya fi zama daidai shi ya fi zama daidai cewa saufa lilba'id wasa sinun lilkarib sinun suna kiranta littanfis ita kuma saufa littaswifi to cikin misalan da muke abu na biyu cikin misalan da muke kawo ma ambace sinun to ya ji an karanta wata aya sai ya ɗoka da cewa ko wata kira'a ta an ka samu cikin kira'o'i guda bakwai ko goma kadi ya alabi lahul ma'awuƙina to to sai dai ce ya ba kira'a bace kusan dukkanin qurra'u ya alamu sun ka karanta don shi ya zata kila qat tana daga cikin harufan jarra da ke wa fi'ili jarra to duk ya bi abubuwa ya cakuɗi qat da ba ai ba huruful jarra bace sannan huruful jarri suna shiga ga sunaye ko to ina jin tuntuɓin halshe dai ne samu kad ya alamu yake ba ya alame ba kad ya alamu allazina kad ya ala kad ya alamu Allahu almu'awqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim da ya uwata da take cewa kad ya alamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza saboda haka ya alamu ne ba kad ita take ta jaye wannan kasara ba eh wanda a larabci din ya halatta kace qad ya'lamu Allah to amma kuma tunda qira'a bata zo da wannan ba to dole a bar shi dole a bar shi a karanta shi yadda yake dukkanin qurra'u din nan ya alamu sun ka karanta kuma ita qad dama ba ta aiki ba ba amil bace eh ba ta jaye wani hukunci ga kalma kawai ita ka tana fa'idantar da ta haƙiƙ tabbatar da abu cewa kad tabbas ya alamullahu ma'awuki Allah yana sane da masu kange mutane daga addinin Allah ko masu kange mutane daga fita jihadi da shi da abin da take fa'idantarwa ke eh to duk wanda ya saurari na uku sai ya kokari ya saurari wannan na hudu saboda ya ji wannan gyara saboda karatu su lokuta abinda kake faɗa daban kuma abinda kwakwalwa kake yayuwa da to da zaran ba a samu kyakkyawar alaƙa tsakanin harshe da kwakwalwa ba to shi da sai a samu tuntuɓin harshe sai harshe ga abin a kwakwalwa amma sai harshe ya furta saɓanin abin da a ciki saboda zuruf ya rayuwa saboda yanayin da ake ciki kuma ga lokacin ana ruwa a zaman ga yanayi matsaloli sun yawa su Allah ta'ala ya taimaka bayan na saurara ma na ji tuntuɓen harshen to babul irabi wannan babi na li'irabi abinda ya samu ke bayanin kurakure ire-iren waɗannan komi kankanta su saboda rakodin ɗin da ake yi kuma suna zuwa nesa akwai ɗaliban da shi wani da ya ji abu to yadda ya ji shi haka zai rike shi to in ba daidai na ba kaga ya rike ba daidai ba sai a samu mi sai a samu matsala babul i'rabi wannan babi zai karantar da mu abin da ake kira al-i'rab al-i'rab fi lugha shine al-izhar wal idah abin da aka fito da shi fili aka bayyana shi shi ake kira al-i'rabi a harshen larabci kenan shi yasa zaka ce a'rabtu amma fi damiri na bayyana abin da ke zuciyata to amma a wurin malaman nahau ba wannan suke nufi ba ga ta'rifin da ya kawo i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdira law lafzan li'amilin ulim idan ce li'irabi a wurin su su malaman nahau shi yasa yace i'rabuhum li'irabin su su malaman nahau ad-damiru yana koma zuwa ga an-nuhat to ma'anarsa taghyiru akhiril kalim canzawar ƙarshen kalmomi idan aka samu kalmomi masu canzawa sun canza daga hukunci kaza zuwa hukunci kaza zuwa kaza to wannan shi ake kira li'irabi ja'a zaidun ra'aytu zaidan nazartu ila zaidi kaga zaidu yayi ya canza ko daga rufa zuwa ainihin nasba zuwa jarra ko kuma ya zahabu zaidun zaidu yana tafiya sai ka ce lan ya zahaba zaidun ai zaidu bai tafi ba haka ya zahabu ya canza daga rufa zuwa ne ya zahaba lan ya zahaba ko kuma ka ce lam ya zahab zaidun ai zai da bai tafi ba to kaga ya zahabu ya canza shi ne min raf'in ila nasbin wa ila jazmin to wannan canjin da shi sunan zaidu yayi da wannan fi'ilin na mudari na ya zahabu shi ake kira da irabi duk kalmar da ke ɗaukar wannan canje-canjen a karan kanta to ana kiranta ma'uraba to amma yakan zo akhiril kalim kenan lirabi ba ruwa ne da farkon kalma ba ruwa ne da tsakiyar kalma shi lirabi nahu yana damuwa ne da mi ƙarshen kalma ya zo da shi sannan lirabin na wani lokaci takadiran yakan zamo na ƙaddarawa aw lafzan wani lokaci yakan zamo na lafazi to me ke kawo canjin li'amilin ulim saboda wani ma'aikaci ulim wanda an ka sani a cikin littattafai na nahau wanda shi ne tarifin da ya kawo a nan wanda shi mai asalin littafin me ya ce shi ma irin wannan tarifin ya yi ko? huwa tagayyiru a wakirin kalimi? لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا to abin da ya faɗa kenan cewa li'rabi shine jujjuyawar ƙarshen kalmomi لاختلاف العوامل shi sai kawo awamil bil jam'i bai ce لاختلاف amilin لاختلاف العوامل saboda sassabawar ma'aikata ad-dakhilati alaiha wa'inda suka shiga gareta lafzan nau taqdiran ta fuskar lafazi ko kuma kaddarawa to khalid al-azhari ne littafin al-azhariya matan al-azhariya shi ma yayi li'rabi wanda kusan yayi kama da irin wannan amma kuma akwai dan bambanci a ciki yana cewa al-i'rabu huwa taghyiru akhir al-ismi aw al-fi'l al-mudari' li'amilin malfuzin bihi aw muqaddar shi tarifin da yake ya ce ma'anar lirabi shi ne tagayiru akhirin ismi tagayiru akhirin ismi shi ne canza ƙarshen suna awul fi'ilin mudari ko kuma canza ƙarshen fi'ilin mudari kenan a ta'arifinsa lirabi yana shigan ko suna ko kuma fi'ili mudari kenan lirabi bai shigan harafi lirabi bai shigan alfi'ilul madi bai shigan fi'ilul amri ga ta'arifin shi Khalid al-Azhari a cikin al-Azhariya sai ce kuma dalilin haka li'amilin malfuzin bihi saboda wani ma'aikaci da an aka yi lafazi da shi aw muqaddar wani lokaci kuma ya zama abin kaddarawa ya zama anawi to shi ma ibnu hisham al-ansari ya kawo nashi ta'arifi cikin shuzuruz zahab shiguru azhab shi kuma yace al-i'rabu atharun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-'amil fi akhir al-ism al-mutamakkin aw al-fi'l al-mudari to shi ta'rifin shi duk yayi nasu duka eh ta'rifin ibn hisham al-ansari a cikin shizuru zahab ya fi na sauran malaman ya ce lirabi asarun wani tasiri ne zahirun wanda yake bayyane au muqaddar ko kuma wanda yake abin kaddarawa ko kuma wanda yake fi akhirin lismil mutamakkini kun ji karin da an ka samu a ƙarshen suna mai ɗaukar lirabi don sunaye kala biyu ne akwai suna al-mutamakkin akwai suna ghairu mutamakkin to li'irabi yana shigan suna alismul mutamakkin sunan da yake juyawa akwai sunan da baya juyawa kamar abdama'ir kaga ai sunaye ne ismul ishara asma'ul mawsul al asma'ul mawsula kaga duk sunaye ne amma kuma buniyai ne to cewa fi akhiril lismi almutamakkinu duk ya fitar da wa'annan wanda shi al'azhari bai ambata ba shi kawai cewa yi fi akhirin lismi kawai yace aw al-fi'l al-mudari ko kuma fi'li mudari shi kuma wanda ya fitar da al-fi'l al-madi ya fitar da fi'l amri ya fitar da su to wannan ta'arifatun guda nawa mun ka samu hudu gana mai asalin al'ajin rumiya mai matani sannan kuma gana yahya al-amriti ga nashi sannan ga Khalid al-Azhari mai littafin al-Azhariya da ita ba tana cikin littattafan da ya kamata ɗalibi ya karanta ya haddace sannan ga na Ibn Hisham al-Ansari yanzu mun fahimci ma'anar li'irabi to me yake nufi da auta kadira da yace takadira wani lokaci li'irabi yakan zamo at-taqdiri li'irabi at-taqdiri a yakan zo wurare kamar haka wuri na farko yakan zo ga ainihin suna wanda yake alismul maqsud suna wanda ya kare da alif al-maftuhu ma qablaha harafin madda to shi kashi biyu ne akwai al-munsarif akwai ghairul munsarif al-munsarif irin su kama al-fata al-fata ismun ne makasurun kuma munsarif zaka ce ja al-fata ra'aytu al-fata nazartu ila al-fata kuma zaka iya cewa ja'a fatan ra'aytu fatan nazartu ila tare da shafi harafin illa to yanzu duk wannan harakata din zaka kaddara su ja alfata jaa fa'ilun madin mabnin ala alfath la mahalla lahu min al-i'rab alfata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur لأن الألف يتأذر تهريبها كاغا من قدر الضمه haka ra'aitu alfata shi ma alfata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu almuqaddara ala alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'anna al-alif yata'azzaru tahrikuha nazartu ila alfata ila harfu jarrin mabniun ala sukun alfata ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu almuqaddaratu ala al-alif mana'a min zuhuriha التعذر لأن الألف يتعذر تهريكها كذا دوكنا أن قدر الحركات الثلاثة تو أقويكما سونا المقصور غير المنصرف كما موسى إيسى وأن سونا بيجويا غير منصرف suna ne wanda yake gairu musarif saboda shi bai yiwuwa ka cire alif din nan bai yiwa ka ce ja'a isan ra'aitu isan nazartu ila isan to shi yasa aka kira shi al-ismul maqsur ghairu al-munsarif to shi ma akan kaddara al-harakat as-salasa kamar da ka kaddara su akan al-fata ja'a musa ra'aitu musa nazartu ila ila musa to sai suna na biyu wanda ake mai irabi na kaddarawa shine al-mudafu ila ya'il mutakallim suna wanda aka raba zuwa ga ya yan mai magana kamar ka ce ja'a gulami ra'aitu gulami nazartu ila gulami yaro na yazo daga yaro na nayi duba zuwa ga yaro na ja'a fi'lun madin mabnin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab gulami gulami sai ka ce fa'ilun marfu'un وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تهكا رأيت غلامي غلامي ذاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تو هكا كاغانا من قدر فتحة نظرت إلى غلامي إلى حرف جر مبني على السكون غلامي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما على الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه to duk sunan da aka yi idafarsa zuwa ga yan mai magana to akan kaddara masa alharakatu salasa akan kaddara masa abdamma akan kaddara masa alfata akan kaddara masa alkasara wanda suna na biyu kenan ga alismul maqsuru ga almudahu ila maza ila almutakallim to akwai wasu da dama kamar irin almu'rabatu bil huruf kama al-musanna al-musanna aga musanna idan ya zamo marfu'un to tuqaddaru dhamma 'ala al-alif jaa ar-rajulani ko haka in ya zo majrur ko mansub to tuqaddaru al-fatha wal kasra 'ala al-ya ra'aytu ar-rajulayn nazartu ila ar-rajulayn haka jam'u al-mudhakkar as-salim jam'u at-tasfih ko ka ce jam'us salama duk ana kira jam'us salama ja al-muslimuna kaga in yazo mahallin raf'a tuqaddaru dhamma ala al-wawi hmm yawa jaa fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-dhammi li'annahu جمع السلامة قول لأنه جمع التصحيح قول لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كذا أن قدر هكذا الأسماء الستة الأسماء الستة إرس أبوك أخوك حموك هنوك ذو مال سيفوك guda shida ke to su ba in suka zo mahallin raf'a tuqaddaru dhamma ala alwawi جاء أخوك جاء أبوك haka in suka zo mahallin nasba tuqaddaru al-fataha ala al-alif ra'aytu akhaka haka in suka zo mahallin jarra tuqaddaru al-kasra ala al-ya'i sallamtu ala akhika nazartu ila abika to wannan duk yana cikin abinda malam ke nufi da takadira duka yana ciki haka na akwai jam'ul muwannas as-salim shi kuma tuqaddaru al-fataha ala al-kasara tuqaddaru al-fataha ala al-kasara ra'aytu al-muslimati hada ra'aytu ra'i fi'lun fi'lun madin mabnin ala sukun litisalihi bi damir al-fa'il wa damir al-fa'il ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل آه المسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة المقدرة إيه؟ الكسرة المقدرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على المي كاتا كودي من الأمر الكسرة المقدرة تقدر الكسرة على الفتحة نيني كسكري مدد تقدر الكسرة على على الفتحة ba fata za a kaddara akan kasara ba ai kasara ga ta nan zahira sur haka jam'u al-mu'annas as-salim tuqaddaru الفتحة على الكسرة فتقدر الكسرة على الفتحة eh duk magana daidai ce saboda ita kasara din nan tana niyaba ne akan ni akan fataha tunda in mun ce almuslimati ismun ne ko eh maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi alkasara niyabatan an alfataha li'annahu jam'ul muannas as-salim to kaga nan kasara ta yi niyaba a kan mi yawwa to kenan za mu kaddara mai fataha akan ita kasara ɗin saboda ita kasara ɗin tana niyaba ne akan akan mi akan akan fataha to haka nan almamnu'u min sarf shi ko me shi kuma kun san akasin wannan ne ko ba haka ba shi ko kasara bai dauka shi jama'ul muannas as-salim fataha bai dauka baka cewa ra'aytul muslimata sai dai ra'aytul muslimati sallamtu ala muslimati wannan kasara din sai ta yi niyaba sai ta wakilci fataha saboda haka kenan zaka kaddara mai fataha dinsa akan wannan kasara to haka dakhaltu fi masajida dakhaltu fi masajida ba za ka ce fi masajidi ba alhali kuma ga harfu jarri saboda sigatun muntaha liljumu'u ne ala wazni mafa'il mafa'il dakhaltu fi'lun wa fa'il fi harfu jarri masajida ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi alfatahatu niya alfataha ko niyabatan عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف shi kuma kaga nan za a kaddara masa kasara akan wannan fataha din za a kaddara masa kasara domin babu ta a zahiri to tunda babu ta a zahiri kenan me za a yi kaddara ta za a yi ina za a kaddara ta ga fatahar da ke can sama to duk ina fatar kun fahimci ta kadira wannan shi ake kira al'irabu at-taqdiri aw lafzan ko kuma al'irabi ya zama na lafazi shine kace ake kira al'irabu al-lafzi ko al'irabu zahir shine wanda an ka saba da shi shine wanda haraka tana bayyana ami a fili tana bayyana a fili shine sunayen da ba sa cikin wa'ancan da mun ka ambata duk wani suna wanda ba alismul maqsur bane hmm? sannan kuma ba ainihin mamnu' ne min as-sarf ba sannan ba jam'un as-salama bane sannan kuma ba al-asma'us sitta bane to wannan li'irabin sai kan zamo na ne na zahiri duk da shi wancan wasu malaman nahau na rarrabawa biyu sai su kira shi da al-mu'rabatu bil huruf amma dai dama da haruffan suna wakilta ne hawayo dai kaga takadiri ake yi bai kauce ma takadirin da ake magana akan sa ba to shi al-i'rabu al-lafzi shi a fili yake bai da matsala saboda akan kaddara dhamma a fili akan kaddara fataha a fili akan kaddara kasara a fili a bayyane li'amilin olim saboda wani amil ta menene amil shi amil shine wanda yake sabbaba wannan canjin wasu malamai kamar in kun duba littafin tadribu tullabi wani littafi da aka rubuta tadribu tullabi fi qawaidil i'rabi yana karantar da ɗalibi ƙa'idodin li'irabi to a ciki ya kawo cewa awamil ɗin nan 64 ne 64 amma abdulkahir aljurjani shi a littafinsa al'awamilul mi'a ya ce guda ɗari ne to guda ɗari sai ya kasa su kashi biyu akwai al'awamilul lafziya akwai al'awamilul al-ma'anawiya al'awamilul lafziya su ma sun kasu kashi biyu akwai al'awamilul sama'iyya al'awamilul as-sama'iyya 61 su al'awamilu allafziya as-sama'iyya akwai al'awamilu al-qiyasiyya al'awamilu allafziya al-qiyasiyya su kuma guda bakwai ne in ka hada su 98 kenan cikin 100 saura biyu to biyun su ne adda al'awamilu al-ma'anawiyya su guda biyu ne awamil ne na ma'ana waɗanda ba a ganin su ga fili shine amil ɗin da ke cikin mubtada ko khabar in ka ce zaidun qa'imun zaidun kaga mubtada ne me yasa marfu'un me yasa ga marfu'un bil ibtida kaga libtida din ma'anawi ne haka nan kuma ga fi'ili mudari wuri na biyu al fi'l al mudari'u in ka ce yazhabu zaidun yazhabu fi'l al mudari'u ne marfu'un me yasa ya zama marfu'un saboda ya tsaya mahallin suna saboda ya ya ya ya zaune a mazaunin a mazaunin suna saboda an fara zance da shi cewa aka yi yazhabu zaidun ko to kaga anan yazhabu ya wakilci suna ya tsaya matsayin suna to wannan sune al-awamil al-ma'nawiyya guda biyu in ka hada su da wa'ancan 90 da takwas tunda al-awamil al-lafziyya as-sama'iyya 91 ne al-awamil al-lafziyya al-qiyasiyya bakwai ga su kuma al-ma'nawiyya in ka tara su sune 100 su ne sai rubuta littafi al-awamilul mi'a sai ta magana a kansu amma shi al'asari a alfiyarsa ta nahau kifayatul gulami fi irabi al-kalam shi ya ce 150 ne yake jawa kullu hafi mi'atin wa nisfiha mahsuratun ala ikhtilafi wasfiha lilismi arba'una wal fi'liya sittuna wal khamsuna lil harfiya haka ya wake su ya ce dukkaninsu su al'awamil in ka tattara su gaba ɗaya ba za su wuce maka 150 ba haka aka tara su aka takaita su 150 to sai aka rarraba tunda kalmomi guda uku ne haka aka yi kisima ɗin akwai suna akwai fi'ili akwai harafi sai ce lilismi arba'una shi suna yana da amil guda arba'in kawai amil guda arba'in wal fi'iliya shi kuma fi'ili yana da amil 60 150 ke eh wal 50 lil harfiyya shi kuma harafi yana da amil guda 50 to shine in ka tattara su za su baka awamil guda 150 to su ne ake magana kuma sanin su shi zai taimakawa mutum ya salli irabi kuma ya san yadda zai aza eh kalmomi duk kalma ka gani da rufa akwai dalilin da yasa ta zo da rufa duk kalma da ka gani da nasba akwai dalili akwai amil haka jarra haka haka jazma to shine li amilin ul aqsamuhu arba'atun falta'tabir shi li irabi ya kasu kashi akwai anwa'ul i'rab akwai anwa'ul bina duk da shi sahibul matan da ya magana akan albina ba ya an ce albina duk da ba mai ta'arifinsa ba amma mai ta'arifin li'irabi to kishiyar li'irabi shine bina'i shine suka ce luzumul luzumu akhiril kalima halatan wahida duk sanda ƙarshen kalma ya lizanci hali ɗaya to shafi kira gini duk yadda ka juya ta bata canzawa duk yadda ka canza ta misali ha'ula'il muslimuna رأيت هؤلاء المسلمين نظرت إلى هؤلاء المسلمين kaga هؤلاء bai canza yana ne yadda yake to duk kalma wadda adda wannan sifa iyakarta ta ɗo siffar da adda ita diyar da ka juya ta ba ta juyuwa to wannan shaki kara gini luzumu akhiri alkalima halatan wahida wanda shine bina'i wanda ya cikin naqasu da aka samu cikin shi al-muqaddima ta al-ajin rumiya bai yi magana akan albina ba wanda ya daga cikin ma'akhir da malamai suka kama shi da shi eh amma akwai malamin da ya rubuta littafi ya sa mai suna da mutimmatu al-muqaddimatu al-ajin rumiya al-hattab babban malamin nan na malikiya inda ya littafin mawahibul jali to yayi mutimmatu al-muqaddimatu al-ajin rumiya duk abin da shi dan ajin rom bai kawo ba to sai ya kawo shi sai ya cika saboda haka sai ta kawo su babubuka da shi bai kawo a cikin littafin sa na nahau ba to shi kuma dama yana bin ka'idar shi mai littafin yana biyar mai asalin matani ne baya son ya saba kamar yadda ya faɗa nazamtuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil muqtadi saboda koyi yake yi da asali to lirabi ya kasu kashi hudu kamar yadda albina ya kasu kashi hudu shi ma shi ne ce fal ta'utabar sai a lura da abin da za a kawo raf'un kason farko shine raf'a wa nasbun da nasba wa kaza jazmun haka jazma wa jar haka kuma jarra wannan shine karkasuwar ainihin lirabi kamar yadda albina kashi hudu ne akwai abbanma akwai alfataha akwai as-sukun akwai al-kasara wannan shine anwa'ul bina duk wata kalma ginan natsu ba za ta fita daga wayannan ababen guda hudu kamar yadda duk wata kalma ma'uraba mai juyawa ba za ta fita daga ɗaya daga cikin wayannan hukunce-hukuncen guda hudu ba ko dai ar-raf'u ko an-nasbu ko al-jarru ko al-jazmu don zai gaya maka kowanne inda yake shiga walkullu ghairul jazmi fil asma yaqa walkullu dukkanin wa'anga da an ka ambata guda hudu din nan ghairul jazmi in ka cire jazma yaqa fil asma'i yana shiga cikin suna ma'ana suna na iya tahowa marfu suna na iya tahowa mansubun yana iya tahowa majrur saboda haka abinda baya shigan suna al aljazm eh zaka iya cewa haza zaidun ra'aytu zaidan nazartu ila zaidin eh kaga duka harakatin al harakatu salasa din sun shiga ga suna wa kulluha fil fi'li kuma dukkanin hudu nan da aka ambata suna aukuwa ga fi'ili amma wamta na al khabd amma jarra ta hannu ta shiga ga fi'ili shi ko kunjin da kamar yadda jazma ta hannu ta shiga ga suna to haka jarra ko kace alkhabdu ko aljarra do abu ɗaya ne ita kuma ta hannu ta shiga ga me mm da fi'i saboda ka ba sunan da ke ɗaukar jarra wasairul asma'i haisu la shaba qarrabaha min alhurufi mu'raba to nan akwai wasu sunaye dama mun ce suna kala biyu ne akwai alismul mutamakkinu akwai alismu ghairu almutamakkin alismul mutamakkin shine wanda ya magana a kansa wanda raf'a na shigansa nasba na shigansa jarra na shigansa to akwai suna ghairul mutamakkin wanda yake mabni shi an gina shi kuma ga suna ne don asali suka ce asali suna an ya kuna ma'uraban shi ne asali al'asulu fil asma al'arab kamar yadda wal'asulu fil afa'ali albina asali ayyuka su zama ginannu asali sunaye su zama ma'urabai to amma akwai wasu sunaye sai suka fita daga wannan ƙa'ida eh sai suka kasance ginannu saboda wani dalili suka kasance ginannu to shine zai magana akan su anan wasairul asma sauran sunaye haisu la shaba waɗanda babu kamanceceniya min alhurufi daga haruffa qarrabaha da wannan kamanceceniyar ta kusanta su ga haruffa to mu'raba sai ka sa su layin mu'rabai amma duk sunan da akwai kamanceceniya tsakaninsa da harafi to wannan sai ka gina shi sai ka sai ka gina shi akwai wasu sunaye da malamai suka ce to ai waɗanga sunaye mun gano cewa suna kusa da harafi to tunda suna kusa da harafi sai a ba su ma'ana harafi dama kowane abu to akan ba shi hukuncin wanda ya kusance shi shine ibnu malik ya yi bayani akan wannan don nau'i nau'i ne kamanceceniyar kala-kala ce kala-kala ce ba abu ɗaya ba ne yake cewa walismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin min al-hurufi mudni yake cewa ka shabahil wadi'i fismai ji'itana wal ma'anawi fi mata wa fi huna a suna ko dai ya zama mu'rabi ko kuma ya zama mabni wani lokaci yakan zama mabni li shabahin min al-huruf mudni saboda wata kamanceceniya da ta yi kusa ga harafi shine ne sai baka misali sai ce ka shabahil wada'i akwai ashabahul wada'i kamanceceniya ta fuskar azawa adadin harufa suna haruffansa ya yi kamanceceniya da harafi ta fuskar harafi sai ce fismai ji'itana kamar ka ce ji'itana ta ta ai kaga suna ce zamirul fa'il ko kaga an gina ta an dora ta akan harafi daya wanda wadda adda wannan sifa al-hal al-harfu harafi shi adda wannan sifa yazo da mi da harafi daya haka nan na shi kuma yazo da harufa guda biyu wanda mafi yawancin harufa sun fi tahowa da ainihin harufa ɗaya ko kuma harufa guda biyu to shi yasa sai aka ce ta'ul fa'il mabaniya ce li shibhiha lil harf al mabniyu bil harf al wahid shi kuma na damirul mutakallimin shi kuma sai aka ce mabni ne suna ne amma mabni ne li shibhihi min al harf saboda yayi kama da harafi al mabni bil harfain wanda aka gina shi akan harfa guda biyu to shi yasa ake kiran wannan ashibhu alwadai ashibhu alwadai to shi yasa in mun zo wajen li'rabi tu din nan sai mu ce damiru damirun damiru fa'il mabniyun kaga mabniyun ta din mabniyun muke cewa sannan wal ma'nawi wani lokaci kuma akwai ashibhu ma'nawi kamanceceniya ta ma'ana wadda sai dai ka hararo ta da kwakwalwa sai ba da misali fi mata kamar mata tufidul istifham neman fahimtar wani abu wanda al-istifham asali shine a dora shi akan harafi kamar hamzatul istifham in ana magana istifhami to harufa ake kawo kuma manya-manya daga cikin huruful istifham shine hamza to sai ga mata ta zo da irin wannan ma'ana ta hamzatul istifham duk da harufar ta sun wuce na hamza to shi yasa sai aka gina ta aka aka gina ta saboda haka mata anan suna ce ba harfi bace haka nan huna ismul ishara ismu ishara wanda shi ismul ishara kal kal kal khitab shi ma kaman magana ne to tunda kaman magana ne kamata ya yi amfani da harfi in za a yi ishara kamata ya yi amfani da harfi to amma sai aka samu suna ya zo da irin wannan ma'ana to shi ma sai aka ba shi gini kamar yadda sauran kalmomi suke gina kuna fahimtar wannan? hmm? to wannan ana kiransa ashabahu al-ma'anawi ba ga fili yake ba wancan ashabahu al-wada'i saboda ga fili yake na fuskar harufa wannan kuma ma'ana abinda kalmomin suke dalala a kansa abinda kalmomin suke dalala a kansa to haka wa kan niyabatin anil fi'ili akwai kuma ashabahul abin nan niyabi akwai na niyaba akwai wasu sunaye da suka zo suna wakiltar ayyuka asma'ul af'al irin su sa irin su ma irin su hayya hal to kulluha mabniya kullu ismi fi'ilin mabniyu saboda shi yana wakiltar fi'ili ne to me yasa aka gina shi saboda yayi kama da harafi ta ina saboda ya'malu wa la yu'malu alayhi wadda al'ada ce ta harafi harafi shi ke aiki akan waninsa amma shi ba aiki akan sa saboda haka harafin jarra sai dai ya aiki akan suna amma ba a aiki akan sa to shi ma ismul fa'il in ka ce sah ma hayya hal masalan to wannan suna aiki ma'ana awamili amma ba aiki a kansu to shi yasa su ma aka kira su mabaniyai wannan ana kiransa ashabahul niyabi akwai alif tekari wanda shi ne yakan zuwa ga ainihin asma'ul mausula irin su allazi allati allazani allatani allazina da makamantansu akwai ashabahu al-ihmali wanda al-imamu suyuti ya ƙara ashabahu al-ihmali aka ce a gana magalla menene ashabahu al-ihmali yace shine kalmomin da suke zuwa farkon surori irin su alif lam mim kaf ha ya ain sad to wayannan sunaye na ba harufa bane a wurin za sunaye ne eh abin da yasa aka kira su saboda ba sun yi kama da harufa cikin harufa akwai harafin da la ya'malu fi ghairihi wa la yu'malu alayhi irin su qat hal wannan ba sa aiki ba sa canza kalma yadda take don sun shiga baya gare ta hal ko kad ko sa ko saufa da makamantansu to su ma wa'annan haruffan saboda wannan kamancece ne ma'ana kamar an yi watsi da su su ba su aiki kuma ba aiki a kansu to su ma shi yasa aka gina su alif lam mim mabniyun kaf ha ya ain sad mabniyun alibabu suyuɗi shi ya ƙara wanda alittafi zala shi ba huwan na za'ifin na hawi to shi ne abinda malin ke gaya mana a nan wasa'irul asma'i haisu la shaba qarraba ha min al-hurufi mu'raba duk sunan da bai yi kama da harafi ba cikin wayannan fuskokin guda biyar da muka ambata ashabahul wada'i ashabahul ma'nawi ashabahul liftiqari ashabahul niyabi ashabahul ihmali to mu'raba wannan sunaye ma'urabai ne saboda haka tunda ya fita daga asali shi yasa sai aka bashi hukuncin wanda ya kama da shi wa ghairu zil asma'i mabniyun yace amma sunan da ba wannan ba to shi mabniyun akan gina shi mabniyi ne za a gina shi kamar waɗanda muka muka bada misali kama abdama'ir kullu damirin mabniyun an gane kullu damirin mabni saboda haka dukkanin abdama'ir mabniyai ne to shine wa ghairu zil asma wasu sunaye waɗanda ba waɗanda da ya baka misali ba mu'rabai kenan to mabniyan akan gina su khala mudari'in min kulli nunin qad khala khala mudari'in banda al-fi'l al-mudari banda al-fi'l al-mudari kenan cikin kalmomi waɗanda ba ginannu ba alismul mutamakkin allazi lam yushabihi al hurufa suna wanda duk duk sunan da bai kama da harafi ba to ba mabni bane haka na al-fi'l al-mudari allazi khala min kulli nunin to shi ma murabi sadaka mu'rabai wa'anda nahwu yafi yawan magana akan su su kadai ne alismul mutamakkin duk da su da kasa shi kashi biyu akwai mutamakkin amkan akwai mutamakkin ghairu amkan to da mutamakkin amkanun amkanu da mutamakkin ghairu amkanin dukan su mu'rabai ne haka alfi'lul mudari shi ma almujarrad min kulli nunin shi ma mu'rabi ne kaga kenan mabniye sun fi yawa mabniye sun fi yawa saboda kaga alfa'ilul madi mabni alfa'ilu fa'ilu amrin fil qawl sahih a zance mafi inganci shi ma mabni ne akwai malaman kufa da ke cewa mu'rabi ne amma zance mafi inganci mu'rabi ne alhurufu kulluha mabniya ad-dama'ir kulluha mabniya shine min kulli nunin ya zan daga duk wata nunin ƙarfa la ya wofinta daga gare ta yana nufin nunin taukiri asfaƙila ko kuma alhafifa alfi'il mudari idza ittasala bihi nunu taukiri alhafifa ko asfaƙila ko nunun niswa to yanzu ya fita daga layin mu'raba ya koma layin mabaniyai eh layusjananna wala yakunan to duka anan mabni ne la yusjanan a yusuf nunu abin nan nunu ta tauki as-saqila wala yakunan nunu tawkid al-khafifa la nasfa'an nunu tawkid eh haka in ya sadu da nunun nisba wal walidatu yurdi'na yurdi'na to in ya sadu da nunun nisba yubna ala sukun saboda haka in ya sadu da nunun tawkid al-khafifa ko asqila yubna ala al-fath al-fi'l al-mudari idza ittasala bihi nunun niswa yubna ala sukun amma banda wannan sifofi guda biyu to wasu na ganin duk sauran ma'urabi ne duk inda zai zo ma'urabi ne an fahimci wannan yawwa to wannan shine karshen wannan babi al-i'rabu ke zamu dakata anan wani darasi zamu shiga babu alamatul i'rab zai karantar da mu alamomin li'irabi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh